بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة معلومة
باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور wannan babi yana bayani dangane da hani game da abin da ya shafi albida'i wato aikata abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi umarni da su ba hakanan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi umarni akan aikata su ba wa muhdathatil umur da kuma fararrun al'amurra dukkan al'amarin da ya zamanto babu shi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu shi a zamanin wato sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai babu shi a zamanin atba'u tabi'i to dukkan abin da ya zamanto na addini na musulunci ne inda babu shi a cikin waɗannan zamanin nukan to ba za a shigar da shi a cikin addini ba saboda baya daga cikin addini din qala allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yace fa ma za ba'da alhaqi illa ad-dalal ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace babu wani abu ha bayan gaskiya sai bata wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala yayi takmila ne na fadar shi da yace fazalikumullahu rabbukumul haqq wato wancananku wanda yake saukar da ruwa daga sama ya arzuta ku ta hanyar fitar da tsirrai daga ƙasa sannan kuma wanda yake fitar da rayayye daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin rayayye wanda yake gudanar da al'amurra ga baki ɗaya shine Allahu rabbukumul haqq ubangiji subhanahu wata'ala abin bautawar ku wanda yake na gaskiya to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa ma za ba'dal haqqi ba wani abu bayan gaskiya wanda ita ce bautar ubangiji subhanahu wata'ala illa dalal face dai bata to dukkan abin da zai biyo bayan gaskiya idan har mutum ya ƙi hawa turba wanda take ta gaskiya ga gwadabe na gaskiya ya ce ba zai bi shi ba to ba wani gwadaban da zai hau face dai gwadabe wanda yake naɓata wanda ba zai kai shi ga gaci ba fa'anna tusrafun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ta ƙaƙa ne ake juyar da ku ga barin ba da gaskiya da Allah tare da tabbatar waɗannan hujjoji dalilai waɗanda suke masu gamsarwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma farraɗuna fil kitabi min shay'in ubangiji ya ce mu bar komai ba a cikin littafin lauhil mahfuz face dai sai mun yi bayani akan shi face dai mun yi bayani akan shi dalla dalla mun rubuce shi ba wani abu wanda zai faru a nan duniya din nan wato abubuwa waɗanda suke kyawawa ko abubuwan da suke marasa kyawu wato abubuwan da addini na musulunci suke cikin addini ne ko abubuwan da suka shafi al'amuran duniyanku ne ubangiji subhanahu wata'ala ce ba wani abu da muka bari wanda mu bayanin shi ba a cikin littafin allahul mahfuz wato waɗansu daga cikin malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan ayar suka ce alkitab anan ana nufin allahul mahfuz wato mu bar komai ba na abin da ya shafi rayuwarku ga baki ɗayanta face dai sai mun rubuce shi a cikin littafin allahul mahfuz mun riga mun rubuce shi yanzu dukkan abin da yake wakana abu ne wanda yake wakana akan gwargwadon iyakacin saninmu da kuma abin da muka riga muka rubuce shi ba wani sabon abu da za ku aikata wanda a gaba ne za a rubuce shi alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi na na Muslim hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin wa arshuhu 'ala al-ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuce dukkan abin da zai wakana a cikin talikai baki ɗayan shi duk abin da zai wakana tun daga annabi adam alaihi salatu wassalamu har ya zuwa tashin alkiyama Ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya rubuce shi tsaf a cikin littafin Allahul Mahfuz tun kafin ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai da shekara dubu hamsin lokacin da al'arshinsa wato a lokacin ma al'arshinsa yana saman ruwa to wannan ayar malamai suka ce tana bayani ne akan littafin lauhil mahfuz sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin gurare da dama ya yi bayani a kan Alƙur'ani, irin wa nazzalna alaikal kitaba tibiyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin suka ce wannan ayar ita ce za ta fi kyawun istidlali akan Alƙur'ani ake nufi ba wannan ba to amma daga cikin malaman tafsiri akwai waɗanda suka ce wannan ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin Alƙur'ani ma farraduna fil kitabi min shay'in ubangiji yace mun bar komai ba a cikin littafin alqur'ani ba tare da mun yi bayanin shi ba wato komai mun yi bayanin sa a cikin alqur'ani imma dilalatan mubayyanatan mashruhatan wa imma dilalatan mujmalatan yutalaqa bayanuha wa sharhuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aw min al-ijma' aw min al-qiyas wato ba wani abu da muka bar bayanin sana addini na musulunci ba tare da mun muku bayanin shi ba a cikin alqur'ani na a cikin alqur'ani amma dai bayani filla filla daki daki yanda kowa idan ya karanta ya fahimci ayar to abinda ayar take doke da shi kenan amma ya zamanto bayani ne wanda yake a dunkule wanda sharhin wannan bayanin da yake a dunkula a cikin alkur'ani za a amshe shi filla-fillansa da ɗaiɗaiɗinsa daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ce sunnarsa ko kuma daga ijima'i ko kuma daga ƙiyasi to haka waɗansu daga cikin malamai suka bada saboda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nazzalna alaikal kitab wato mun sassaukar da littafin alkur'ani a gare ka domin ya zamanto tibiyanan likulli shay'in bayani ga dukkan komai wanda ake bukatuwa zuwa gare shi a cikin addini na musulunci lafiya kalau wa hudan wa bushra lil muslimin an gane ko wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ma farradna fil kitabi min shay wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول idan har kuka yi jayayya fi shay'in a cikin wani al'amari cikin wani abu daga cikin abubuwa na addini wani ya ja wannan bangaren ya ce nashi shine daidai wancan ya ca wancan bangaren ya ce nashi shine daidai dukkan wanda ya aikata sabanin nashi to ya aikata abin da Allah bai yi umarni ba shi ma wannan ya ce nashi shine daidai to an kasa ganewa yaya za a a gano wane ne mai gaskiya a kai saboda ba shekaru za a leƙa ba ba kyawo za a leƙa ba to abin da za a leƙa shine furudduhu ilallahi war rasul kuma yarda wannan al'amari hukuncinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam shikenan kai da kace wannan abin da kake kai din nan shine daidai wanda ya aikata kishiyar abin da kake kan nan ya aikata abin da Allah bai yi umarni ba menene dalilinka a cikin alkur'ani sannan kuma menene dalilinka a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shikenan sai yi bayani idan ya zamanto bayanin nasa ba wai shi kaɗai bane ya fahimci wannan ayar akan wannan mahanga ba shi kaɗai bane ya fahimci wannan hadisi akan wannan ma'anar akwai magabata na ƙwarai wanda sun riga shi fahimtar wannan ayar akan yadda ya fahimce ta sun riga shi fahimtar wannan hadisin akan yadda ya fahimce shi to shikenan sai a kallaci wannan dalilin nashi shi ma wancan da ya ce nashi shine daidai wanda ya aikata wanda ba nashi ba ya aikata abin da yake kishiyar musulunci to shikenan shi ma sai a ce to ka zo da dalili imma na alkur'ani imma na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma al'ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba wato ilimi tsagoransa shine kace Allah ta'ala ya ce kaza a cikin alkur'ani ka janyo aya ka fassara kace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza a sunna shi wanda ta tabbata zuwa gare shi sahabi wane abubakar Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi game da abin da ya shafi hukuncin nan ya ce kaza ya ce kaza umar aliyuna abi talib abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙare yadda da su gabaki ɗayansu wato sun tafi akan wannan fatawa ɗin da sauransu daga cikin sahabbai na ma'aiki wannan shine ilimi ba wai laysa bitamwihi ba wai rufa rufa zaka zo ba yi tawa mutane ka musu allaf wa dauran wanda wannan wato shine yake ɗaukan waɗansu daga cikin mutane wato su dinga fahimtar waɗansu abubuwa wanda sun saba wa addini na musulunci ayyul kitabi wa sunna kuma yarda shi zuwa ga littafin Allah alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ubangiji subhanahu wata'ala ce wa anna hadha wato haƙiƙa wannan abin da nake yi muku wasiya da shi na kadda ku kusanci dukiyar maraya face dai ta hanya wanda take kyakkyawa da kuma kadda ku aikata abubuwan da suke alfahasha ne waɗanda suka bayyana da waɗanda suke ɓoye da kadda ku dinga cin zali da sauransu sirati mustaqiman tafarki na ne wanda yake miƙaƙƙe wanda ba karkata a cikinsa fattabi'uhu ku bi shi to za ku tsira zuwa ga inda kuke so ɗin ubangiji subhanahu wata'ala ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi kada ku ba hanyoyi waɗanda suka sassaɓa wa wannan hanyar don fatafarraka bikum sai su rarraba da ku an sabilihi gaban tafarkin na Allah subhanahu wa ta'ala. Wato wannan ayar tana bayani akan abin da ya shafi addini na musulunci tafarki ne hanya ce wanda take miƙaƙiya sambet wanda ba tudu ba gangare a cikinta wato hanya ce wanda take a fili ƙarara hanya ce wanda take mai haske gabanta haske bayanta haske tsakiyarta haske damata haske hagun ɗinta haske ba wani guri wanda za ka gan shi da duhu ko ka ga wani guri a tudu wani guri a gangare ko inan shi daidai ne haka ma ake sallallahu alaihi wasallama ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda layliha ka nahariha la yazighu anha illa halik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na bar ku akan hanya wanda take faraƙal da daranta da ranarta duk ɗaya ne wato ba duhu a ciki la yazigu anha illa halikun ba wanda yake karkacewa daga wannan hanyar ya sauka ya ce ko saboda duhun dare yana cikin tafiya kawai sai ya ganshi ya fada cikin wata hanya illa halikun face dai wanda Allah subhanahu wata'ala bai nuface shi da shirya ba amma addini na musulunci komai nashi a bayyane yake a fili karara alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda kuma bai fahimce shi ba to shine yake wato yake da wannan matsala din irin idan muka ɗauka a cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ɓangaren gado yake da duhu a tattare da su irin su umar ɗan khattab umar ɗan khattab hal ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koma ga allah akwai ayar da wato akwai hukuncin da a cikin gado yake ba shi wahala ya tambayi manzan Allah manzan Allah ya mai bayani filla-filla bai gane ba ya sake tambayar shi ya mai bayani filla-filla bai gane ba umar ɗan khattab da ɗiyarsa na na hafsa Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta kawo mai ziyara gidan shi ya ce mata wanci ina so in miki wata tambaya da Allah ya ce idan ce koma gida zan saki wani aiki ne idan ke ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin karshashi kuna hira da shi mai daɗi ki mai wannan tambayar amsar da ya baki sai ki tattaro ta ki kawo min in rike ta shi kenan da ta je takwa kamar yadda ya gaya matan suna hira da manzan Allah ana hira ana dariya sai ta jefo mushi wannan tambayar tana jefo mushi ma ce wannan tambayar babanki yasa kike yi ta yace kuma bana tunanin zai gane wannan matsala din an gane ko bangaren abin da ya shafi bakalala gadanta manzo Allah sallama a cikin sayo muslim hadisin ma'adan ibn abi talha lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu eh magana akan ta sai manzo Allah ce da shi ala takfika ayatu sayfi allati fi akhirin nisa'i yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidh-dhakari mithlu hadhi al-unsayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim Umar na khadda manzo Allah ya karanta mai ita mai bayani amma kuma hallo ya sake mai tambaya yace salasun wadidtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yufariqna hatta ya ahada ilaina ahadan daga ciki akwai aljaddu aljadd wal kalala wa abwabu min abwabir riba to waɗannan Umar dan Khattab wata rana yana khutba kamar yadda yake cikin sahihain hadisin ɗansa Abdullahi dan Umar ya ce dangin abubuwa guda uku na so dai a ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato bai bar mu ba har sai da sai ya mana bayani bayani wanda yake dalla dalla wanda ba gumudi a cikinsa ya ce a ciki akwai gadon kaka akwai gadon alkalala akwai kuma waɗansu kafofi na riba to shi umar ɗan khattab waɗannan guda uku wato matsala ce wanda take mai wahala a gare shi wanda ya yi ta kai kawo a kansu to amma sahabbai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wannan matsala ce mai sauƙi dangane da su irin su abdullahi dan abbas irin su zaid ibn thabit irin su jabir dan abdullahi da sauransu daga cikin sahabbai to shine anan yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu haƙiƙa wannan abin da na yi muku wasiya da shi ta farki na ne wanda yake mai kyakke ku bi shi kadda ku wato kadda ku sauka daga kai shi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi kadda ku ba hanyoyi waɗanda suka sassabawa wato wannan hanyar da na ɗora ku a kai fatafarraqa bikum an sabilihi sai su rarraba da ku gabarin tafarkin na addini na Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin hadisi na abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wato ana hira da sahabbai a fada sai musu kurtu da ya musu kurtu sai musu kurtu mai kyakke sai musu waɗansu kuratuna a ɓangaren shi na dama shi wannan kurtun mai kyakke waɗansu a ɓangaren hagu sai nuna wannan mai kyakken ya ce to wannan shine sabilullahi shine hanya ta Allah subhanahu wata'ala yanda kuwa ganta nan a meke ba lankwasa ba tudu ba gangare a kanta a meke take zat to haka hanyar Allah subhanahu wata'ala take waɗannan kuratuna ko waɗannan hanyoyin da kuke gani a damarsa da hagun ɗinsa su kuma wannan hanya ce ta shaidanne hanyoyi ne na shaidanne akan kowace hanya akwai shaidani wanda yake kira zuwa gare ta amma dai hanya ta shirka yamma dai hanya ta kirkirar wani abu ka shigar da shi a cikin addini na musulunci yamma hanya ta shashanci da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ya kare mu to as-subul malamai suka ce hatta al-yahudiyya wal nasraniyya wal majusiyya da abin da ya shafi irin annaqshabandiyya da sauransu duka za su iya shiga wannan hanyoyi din duk hanyar da ta saba wa alkitabu wa sunna to hanya ce wanda take karkatacciya shine Allah ta'ala a cikin aya a cikin surar yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ya ce ƙul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah idan har kun kasance kuna son Allah da gaske ba wai da baki bane kaɗai kuke faɗa to fattabi'uni ku yi min biyayya yuhibbukumullahu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku kusakuranku wallahu ghafurur rahim ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gafara ne sannan mai jin kai ne wal'ayatu fil babi kathiratun ma'aluma malam yace ayoyi waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan baban ayoyin suna da yawa sannan kuma sanannu ne a cikin alƙur'ani ga waɗanda suke karanta alƙur'ani kuma suka san ma'anar shi na'am وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها لعائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم وأما الأحاديث amma hadisai waɗanda suka zo su daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda za su iya shiga ƙalƙashin baban nan fakasiratun jiddan hadisan suna da yawa ƙwarai da gaske wato kamar yadda ayoyin suke da yawa to hakanan su ma hadisan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna da yawa ƙwarai da gaske wato idan ka yada idanka cikin sahihul bukhari za ka tsinci hadisai sama da kaza wanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babi hakanan idan ka yada idanka cikin sahihu muslim wato kaleka kaleka kaleka za ka tsinci hadisai masu yawa wanda za su iya shiga ƙarƙashin wannan babi hakanan cikin abu dawud hakanan cikin tirmidhi hakanan cikin nasa'i haka ibnu maja haka addarimi haka masanid musnadu ahmad musnadu ishaq ibn rahawayhi musnadu ibn abi shayba musnadu al-bazzar musnadu abi ya'la da sauran littattafai na sunna wato idan ka ya da idanuwanka zaka dinka ganin hadisai waɗanda za su iya shiga kalkashin wannan babi din wahiya mashhuratun sannan kuma waɗannan hadisai ba wai boyayyu bane hadisai ne waɗanda suke shahararru amma a bakunan malaman hadisi ba a bakunan awamu ba a bakunan malaman hadisi waɗanda suka karanci hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'imamun nawawi da ke yana cikinsu sai ya ce fanaƙta siru ala ɓarafin minha wato za mu taƙaita a kan koro maka wani kaso wani ɓangare daga cikin sunna ɗin ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda wannan littafin riyadu salihin wato ya yi shi ne muktasar ba wai ya zo maka da shi ne don ya faɗaɗa maka ba komai da komai ya shigo maka da shi da inda haka ne ya yi niyyar zai yi to sai dai ya zamanto mujalladat ba mujalladi ɗaya ba to ya ce za mu takaita dama yawancin a cikin bababuka za a ga yana cewa tasiru za mu takaita a labarafin minha akan koro maka wani kaso wani yanki daga cikin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke shiga ƙarƙashin wannan babi ɗin hadisi na farko wanda malam shi ya kawo mana anan yace an Aisha ta radiyallahu anha qalat hadisi daga nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wato dukkan wanda ya kirkiri wani abu dukkan wanda ya kirkiri wani abu ya shigar da shi a cikin wannan addinin namu na musulunci ma laysa minhu abinda addini na musulunci bai yi umarni akan aikata wannan abun ba fa huwa raddun to za a mayar mai da kayan shi ma'ana man ikhtara'a shay'an fa adkhalahu fi dinina hadha ma la yashhadu lahu aslun min usulil islam fa huwa radun fa huwa mardudun alayhi wato dukkan wanda ya kirkiri wani abu ya shigar da shi a cikin wannan addinin namu na musulunci wanda ba wani abu daga cikin asulla na musulunci da yake shaida ga wannan cewa wannan abin musulunci ne wato babu aya a cikin alkur'ani wanda za ka kafa hujja da ita da tubarau na magabata akan wannan aikin da ka aikata a cikin aya ta alkur'ani ba ka da aya ko ɗaya ko wakahi ɗaya ba ka da sannan kuma a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yadda take da yawa da faɗi ba ka da hadisi ƙwara ɗaya tal wanda zai goya maka bayan wannan aikin da ka ƙirƙiro shi a cikin addini na musulunci ga wani daga cikin sahabbai wanda ya fahimci wannan ayar ko ya fahimci wannan hadisin akan yadda ka fahimce shi ko wani daga cikin tabi'ai ko waɗansu daga cikin atba'u tabi'in ba wani wanda ya fahimci wannan ayar ko wannan hadisi akan yadda ka fahimce shi wanda Allah ce to fa huwa radd da amayar mai da kayan shi al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wannan hadisin wato hadisi ne wanda yake ɗauke da ƙa'ida wanda take mai girma daga cikin ƙa'idodi na musulunci ya ce kama anna hadisa innamal a'malu bin niyyat wato kamar yadda haƙiƙa hadisin innamal a'malu bin niyya mizanun lil a'mali fi batiniha wato sikeli ne wanda ake aikata ayyuka a ɓoye ayyukan ɓoye irin za ga mutum ya aikata aiki amma aikin nan aiki ne wanda za a shiga aljanna akan aikata shi da aka yi aiki ne wanda zai kara maka balar da daraja da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to amma in ya zamanto zuciyarka lokacin da ka aikata wannan aikin ba wai Allah bane a zuciyarka ka aikata ne saboda a ce fulanun alimun ko fulanun ghaniyun ko fulanun shuja'un to Allah subhanahu wata'ala ba zai ga wannan aikin naka ba duk yanda aiki yake da kyawu Allah ta'ala ya yi umarni da aikata shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da aikata shi to idan ya zamanto ba wai neman ladan Allah ba ne mutum ya aikata Allah ta'ala ba zai ba shi ko sisin kobo na lada ba saboda ya yi riya man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu man kana ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا akwai waɗanda a cikin ayyuka na musulunci a cikin waɗanda wato musulunci yake tunƙaho da su akwai mutane guda uku dangin mutane guda uku wanda waɗannan mutanen kowa wato zai yi gurin Allah ta'ala ya sa shi daga cikinsu a ga shahada a filin yaƙi abu ce wanda ake roƙonta wanda Allah ce man sa'alallaha ta'ala shahadati bi sidqin ballaghahu Allahu manazil shuhada'i wa in mata ala firashi wannan hadisin mun karanta shi a baya hadisin wane ne na'am manin rawi sannan kuma wane daga cikin malaman hadisai suka kawo shi a cikin littafinsu na'am ana musa na'am na'am so yana ga wannan hadisin sahal ibn hunayf ne sahal ibn hunayf na'am a cikin musulmi yake من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya mutuwar shahada a filin yaƙi to manzan Allah ce ka fabi bari kace su yufi ala ra'asihi fitna wato an tambayi manzan Allah menene ya sa shahidai ba a musu tambaya a cikin kaburburansu kowa za mai ce yanzu kyallin takobi da yake girmawa kan shi ya yi haka sun koya kaza ya isa fitina ba sai an tambaye shi ba a cikin kabari to amma matukar ba dan Allah ya wannan shahadar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihu Muslim manzon Allah sallama ya ce sai an kirawo shi inna awwalan nasu yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun shahida fa utiya bihi فعرفه نعمه فعرفها فيقول ماذا أملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار wato na farko kenan kaga shahada ana gurin a same ta ana so a same ta to amma in dai ba dan Allah bane aka yi wannan shahadar to Allah ta'ala ba zai amshe ta ba ga malami mahaddacin alkur'ani wanda yake koyar da alkur'ani mahaddacin sunna wanda yake koyar da sunna mahaddacin littattafai na malamai na musulunci yana koyar da shi amma in ba dan Allah ya aikinsa ba to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai watsi da shi manzo Allah sallallahu alaihi ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu to duk alaramman da yayi karatu saboda mutane su ce shi mai karatu ne saboda mutane su ziga shi to ya sani shi ma hutuwa hukunci ya fada kan shi shi ma haka manzo Allah ce na biyu kenan kaga khairukum manzo Allah ce man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu manzo Allah ce wa rajulun ta'allama alqur'ana wa 'allamahu وتعلم العلم فعلمه فيؤتى به فعرفه نعمه فعرفها فيقول فماذا عملت فيها قال قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته فيك فيقول كذبت ولكنك قرأت القرآن ليقال هو قارئ وتعلمت العلم ليقال هو عالم فقد قيل ثم أمر به فصيب على وجهه حتى ألقي في النار سيكون أوكو wanda shi ma fatanka a ce kamar yadda wato manzala ce ni'imar malus salihu da rajulis salih madalla da dukiya ta kirki ta halak wanda ta fada a hannun mutumin kirki saboda zai kashe ta ne a hanyar da Allah yake so wadata ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ba'asa bil gina liman ittaqallah ba laifi da wadata ga mutumin da zai kiyaye dokokin Allah ana so ya zama to mawadaci saboda musulunci dole akwai buƙatar a ce an samu mawadata wanda suke musulmi za su dinga agazawa to manzon Allah sallama ya ce alghaniyu wanda abin da yake aikatawa ba dan Allah yake yin sa ba shi ma Allah ba zai amshe shi ba kaga wannan hadisi ne na al-a'mal bin niyyat bangaren abin da ya shafi al-a'mal fil batin to mizanul laha sai kuma ayyuka waɗanda suke a fili ƙarara ya ce to hadithu aisha ta radiyallahu anha mana hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radun fi ko mizani ne lil a'mal fi zahiriha kamar yadda shi wancan gashi ya aikata aikin na neman lahira amma saboda ba lahirar bace a gaban shi duniya ce a gaban shi duk fadar da aka zauna a yi zancen shi akan wane ya kyautata wane yayi kaza wane yayi kaza in za ka tashi ka je ka ce mashi kai yanzu na ji a cikin fadar wannan an ce kaza an ce kaza an ce kaza in ka tashi zai ɗauki wata dala ɗari ko jika ya baka ya ce na gode ka ji ko na gode haka muke so Allah ka je dai ka je abin da mutanen suke faɗa idan ka zo ka ce to wallahi sun ce wallahi masallacin nan da aka yayi kyau amma dai da a ce kaya haraba saboda akwai wani zai an musu an musu tunda dama shi so yake a faɗa an yi kaza an yi kaza to shi kenan za a je za a yi makarantar nan da ka gina nan ba fuska ba ce wanda mutane za su zo su dinga wuce su raka tambayar wa gina wannan makarantar da a guri kaza ne ka gina ta to mutane idan su zai fi fadawa a kanta za a yi ta ganin ta sai an kare a can kin bayan ta za a yi je ya gina kaga wannan ba wai Allah bane ake wa aiki ana inda mutane ne idan su zai kai ya gani su yaba ba inda Allah subhanahu wata'ala ba zai gani ya ba da lada a kai to haka nan shi ma aiki gashi kayi shi da kyakkyawar niyya a zuciyarka dan Allah kai wannan aikin amma kuma ba aya ko ɗaya a cikin alkur'ani ba hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata zuwa gare shi da kuma fahimta ta magabata akan wannan hadisi wanda suke magana akan wato wannan abin da ka aikata amma idan aka tambaye ka zaka ce ka aikata shi ne dan Allah to Allah ba zai amsa ba saboda dole sai an sami al-ikhlas wal mutaba sharadi na amsar aiki kenan ka yi don Allah kuma ya zamanto wannan abin da ka aikata din Allah ya ce ka aikata amma kawai ka kirji ka ce to idan na yi kaza Allah zai bani laifi idan na yi kaza zan samu laifi ai aikin nan kyakkyawa ne sallah ce zan yi idan na yi kuma Allah shi kenan sai ya bani laifi azumi ne zan idan na yi kuma Allah ta'ala sai ya bani laifi kaza ne zan idan na yi sai Allah ya bani laifi a'a kai ba shari'i bane duk abin da Allah yake so a aikata saboda a samu kusanci a wajen shi ya yi bayaninsa filla-filla a cikin alkur'ani haka jakadan shi ya yi bayani filla-filla da haka duk abin da za ka zo ka ce gashi wannan abu ne wanda musulunci yake so a yi amma kuma ba ka da aya ba ka da hadisi ba ka da maganganu na magabata a kai so kake ka ce manzo Allah ya yi kuskure so kake ka ci gyaran manzo Allah ga wani abu na alheri wanda kai ka gano alheri ne amma kuma manzo Allah sallama bai gano alheri ne ba an gane ku am lahum shurakaw shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah walaula kalimatul fasl la qudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim wato dukkan wanda zai aikata ibada dukkan wanda zai aikata ibada amma kuma ibadan nan ba shi da aya ba shi da hadisi ba shi da majingina a addini na musulunci kamar ibadarsa kamar ibadar wanda wanda Allah ta'ala ce wa ma kana salatu min inda baiti illa muka'an wa tasdiyatan wa zuqul azabi ma kuntum takfurun wato sallar da suke yi a wajen ɗakin Allah bata kasance ba illa muka'an face dai fito ne da baka wa tasdiyatan da tabi da hannu wa zuqul azabi ma kuntum takfurun wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi a cikin wata ruwaya ta al'imamu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mana amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda laisa alaihi amurna ba mu muka ba da umarni akan aikata wannan aikin ba shine ya yi gaba gadi shine ya bugi kirji ya aikata wannan aikin manzan Allah ce fahuwar to za a mayar mai da kayan shi al'imamun nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya yi bayani a kan wannan hadisin ya ce hadala hadisu mimma yambari hifzuhu wannan hadisin ya kamata a ce an haddace shi a haddace shi wa ishaharuhu fi ibdalil munkarati da kuma shahararsa wato bayyana shi a bakunan mutane cikin lalata dukkan abubuwan da suke ababen kini duk abin da addini na musulunci bai zo da shi ba to za ka iya kafa hujja da wannan hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun mutum ya dinga amfani da shi duk abin da ga an zo maka da shi Allah ya ce a yi shi manzon Allah ya ce a yi shi wani hadisi ne ya tabbatar da shi to shikenan idan akwai shikenan fal alhamdu sai ka je ka aikata dama shi adam duk yanda ya kai akan ilimi ba zai iya ihada da sunna ba shi kadai mutum shi kadai shi ɗaya ba zai iya kewayewa da sunna ta manzo Allah duka ba ya ce ya san ta ɗari bisa ɗari ya san wani abu waɗansu abubuwa sun ɓoye mishi a yaman yadda ibil ilmi ma'arifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u wato waɗansu abubuwa da yawa sun ɓoye a gare ka wanda yake da awar cewa ya kewaye da ilimi to ka sani ba komai bane ka sani dan abu dan kaɗan ne ka sani abubuwa da yawa kuma suka kufce maka an gane ko to fa huwa raddun za a mayar mai da kayan shi na'am نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرأ أنا والساعة نعم بعثت نعم بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم نعم وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديثي daga Jabir dan Abdullahi yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi da shi da mahaifinsa Jabir dan Abdullahi yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza khataba wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance idan yana yi wa sahabbai khutba ihmarrat aynahu idanuwansa suna jajajir wato suna ɗaukan ja ba wasa a cikin maganar shi wa ala sautuhu sannan kuma muryar shi tana ɗaukaka yana yin wannan khutba ɗin da babbar murya washtadda ghadabuhu jabir ɗan abdullahi yace fushin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana tsananta saboda yana bayyana a gare mu a fili karar cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ran shaɓace ki ka annahu munziru jeshin jabir ya ce hatta ka annahu munziru jeshin kai ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato yana tsoratar da mu ne tun karowar randana ta abokanan adawa wato idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana huɗuba to yana yin ta ne a bayyane sannan kuma idanuwansa suna jajajir sannan kuma wato muryar shi tana ɗaukaka za ga ɓacin rai a huskar shi kai ka ce mutumin da yanzu irin za a kawo muku hari mutum zai ce to wallahi ga sanan dai ya ruka ido ce wallahi ga sanan dai in suka tarro ku ba ku shirya ba ku kuka sani an gane ku to shine hatta ka annahu munziru jeshi irin mutumin da zai fada cikin hallaka ka zo ka gaya mishi to wallahi wani ni dai na gaya maka gashi nan na ga jandarmomi sun biyo ka san inda zaka yi kaga ba da dariya ba za ka zo ka gaya mishi in kuna wasa da shi ma in ka zo ka yi ka mishi ido ja ne wallahi to gashi gashi ne to haka manzo Allah yake kai ka ce yana tsoratar da sahabbai tun karowar randana ta abokanan adawa za su kawo musu farmaki ya ƙulu sabbahakun wa masakun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana faɗa game da abin da ya shafi wato galgadin da yake musu yana cewa sabbahakun to wa abokanan adawa za su sabko muku za su kawo muku farmaki da safe wa masakun ko kuma za su sabko muku za su kawo muku farmaki da yamma sabbahakun wannan fili ne maudi to amma ya zo shi da fi'ili madi litahaqquq saboda tabbatuwar abin kamar yadda Allah ya ce ata amrullahi al'amarin na Allah ya zo shi kaga ayat alkiyama ba ta zo amrullahi anan jumhurul mufassirin sun tafi akan cewa alkiyama fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun amma sai ce ata ne ta haƙuɗi hukuhi to saboda dukkan abin da kasancewa tabbas zai zo shi za ka iya cewa ya zo shi ma ya ƙare sai dai kawai gobe kala ƙara ya zo shi ma ya ƙare irin na ana jarrabawa sauran kwana biyu ka raka wani ka yi karatu ba jarrabawa da ta zo ta fa ba wai za ta zo ba ta zo ta ma ta ƙare ku kai karatu na wata hudu baka samu ba ka yi nazari ba ka yi ba muraja sai ana gobe za a fara jarrabawa kuma ka zo ka ɗauko littattafai ka bubbuge musu kura kuma so kake in ka je ka gurin jarrabawa gobe tunda Allah kai kaɗai ya fi so ka cinye wannan jarrabawa ɗin abun ya zo shi fa wanda ya mana khafa adalaja wa mana adalaja balagar manzil ala inna sil'atan lahi ghaliya inna sil'atan lahi aljanna to shine sabbahakum wa masakum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sai yanzilu alaikumul aduwu in ma sabahan wa in ma masa'an sani da sannu abokana adawa za su faɗo muku in ma da safi in ma da yamma wa yaqulu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa bu'istu ana wasa'ata kahataini wato an turo ni ni da tashin alkiyama tamkar waɗannan guda biyu wato wannan ita ce wato diyawa daga cikin wato malaman hadisi abinda suka tafi akai al-mashhuru shine an-nasbu akwai waɗanda suke arrafu amma dai al-mashhuru shine an-nasbu saboda wawu din nan wawul ma'iyya ce to wawul ma'iyya kuma duk sunan da ya biyo bayan ta maftuhi ne ana mai fataha ne yana daga cikin wato mansubatul asma'i guda nawa ne a nahau waiwai baya magana mansubatul asma'i fa wannan su an su wannan ai ina gani fi'ili mudari ne ake magana a kansu
mansubatul asma'i mansubatul asma'i
ko mu ɗauke su ba an yi su ko mansubatul asma'i ake ce da su na'am na'am
نعم الفتاة
na alamatun nasbi ne walin nasbi khamsu alamatin wannan ba arba'atu bane ba khamsu alamatin ne mansubatul asma'i daban alamatun nasbi daban na'am mansubatul asma'i wannan titir ne mai cin gashin kanshi a bangaren nahau ina kuma mun ta karanta shi sai dai tsara ahadu ko an samu lokaci mai tsawo ba a yi karatun nahu ba shi yasa ya zamanto an mamanta waɗansu abubuwa na'am ƙwarar musa na'am na'am marfuwatul asma'i guda nawa ne to ina ko wannan abin ma canza wani wasali ba ko wani harafi yanda yake dinnan haka na kawo shi marfu'atul asma'i sannan mansubatul asma'i sannan majruratul asma ina ga wannan guda uku nan kowanne mala ya yi bayani a kansu dalla-dalla da kuma waɗanda suke iya shiga ƙarƙashin wannan babi ɗin inda kowanne kamar misali a ce wato kafa ce ƙatuwa wanda a ƙarƙashin wannan kafa ɗin akwai kafafi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma wani har sama da goma na'am No. Hmm? Malam Musa. To, wace gaba da karatu. Bu'ithtu ana wasa'ata wannan shine ake ce da shi al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ahu. To mansubatul asma'i wadan suna kai su guda goma sha biyar. Farko akwai al-maf'ulu bihi. gane ko akwai al-maf'ulul mutlaq akwai al-maf'ulul ma'ruf akwai zarful zaman akwai zarful makan akwai su al-hal da sauransu wannan duka za su shiga cikin shi marfu'atul asma'i su kuma wadan sun ajje su bako wadan sun ajje su guda tara akwai fa'ili akwai na'ibul fa'il akwai mubtada akwai khabar akwai ismu kana wa akhwati akwai khabaru inna wa akhwatiha akwai atabi'u lil marfu'i akwai ismu ma al-hijaziyya akwai khabaru la an-nafiya lil jinsi da sauransu wannan mansubatul marfuwatul asma'i kenan akwai majruratul asma'i wanda shi kuma akwai atabiul majrur akwai al majrur bil idafa sai kuma al majrur bi harfil jar ina ga wannan duka mun yi su ba wai marra wahida ba marrat mun yi su so da dama tun cikin juz'i na farko na ar-risalatul nahawiyya za ka samu mansubatul asma'i da marfu'atul asma'i farko mansubatul asma'i na biyu majruratul asma'i na uku haka a juz'i na biyu to a cikin marfu'at akwai ƙarin da yayi wanda babu su a cikin juz'i na farko idan muka karanta da kyau haka aka zo aka yi mansubat haka aka yi majrurat dama shine hikimar da ta sa ake takrar din littafi shi yasa da ya juz'i guda uku a na farko ya dan maka bayanin sama sama a na biyu sai dan ƙara zurfafawa saboda in ka zo ka abin da za ka ƙara haddacewa din kaɗan ne akan abin da wato ya gabata a baya sauran sai a raka mutaba a raka wato waiwaye baya idan ba a waiwaye baya zai zama to karatun ana tufka ne ana walwala ana tufka ana walwala an gane ku bu'istu ana wasa'ata ka hatayin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace an turo ni da tashin alkiyama tamkar waɗannan guda biyun wa yaqrinu baina usbu'aihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana haɗa tsakankanin yatsunan shi guda biyu a sababati wal wusba manuniya da kuma yatsar tsakiya wa ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ba'adu amma bayan wannan fa inna khairal hadithi kitabullah wato haƙiƙa mafi alkhairin zance shine littafin Allah alƙur'ani wa khairu jalisin la yumallu حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما في كاون شريا شين شريا نما أيكي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wato mafi sharri daga cikin al'amurra su ne al'amuran da aka kage su aka shigar da su a cikin addini na musulunci wanda babu su a cikin addini na musulunci wa kulla bid'atin dalala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan abin da aka kirkire shi aka shigar da shi a cikin addini na musulunci kuma ba wani dalili na aya ko qur'ani ko hadisi wanda yake karfafa wannan maganar ko yake karfafa wannan aikin wannan bata ne summa yaqul sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsi wato ni ne mafi cancanta ni ne mafi cancanta ga kowane mu'mini min nafsihi daga kanshi kowa daga cikin mu'mini na fi shi cancantar kanshi shi karan kan nashi annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzala salama shi ne mafi cancantar mu'mine daga kawunansu shi yasa za a ga sabai suna cewa fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya rasulullahi an gane ko fidaka abi wa ummi aka gani suna ta faɗar haka babana da mahaifiyata fansarka wato inda a ce an zo za a kawo manzan Allah hari to mu duka mu zo mu kewaye sai an kashe mu sannan a shigo gurin manzan Allah shine fi dacewa yanda manzan Allah ya fi dacewa wato da mu bayar da rawukan mu akan shi mu be karfin wannan ya fi karfin kai ka ba da ranka akan ka kare mutuncinka an gane ko shine ana aula ana a haƙu bi kulli mu'minin min nafsi manzala salama ce man taraka malan fali ahli dukkan wanda ya bar dukiya to ya bar ta ne saboda iyalansa magadansa za su ci wannan dukiya din ba ni ba amma ba za ka mai ta ba wa man taraka dainan dukkan wanda ya bar bashi ya mutu ana bin shi bashi wa alayya nauyin biyan bashin nan ya dawo kaina a zo wajena a amsa auda ya'an ko kuma dukkan wanda ya rasu ya bar iyali waɗanda suke ƙanana wanda idan ba a saka su a hannun kowa ba za su iya tozarta fa ilayya to a kawo su zuwa gare ni ni zan jibinci kulawa da su an gane ko wannan malamai suka ce laffin wa nashrun ne murattab wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wa anil irbad bin sariyata radiyallahu anhu hadithuhu sabiq fi babil muhafazati ala sunnah wato akwai hadithin irbad bin sariya wanda hadithin shi ya riga ya gabata a cikin baban da yake magana akan al-muhafazati ala sunna wato saboda lokaci yayi zamu kwana nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik